yawwa to kuma manzo Allah sassan sai su gaba da cewa wassalatu nurun kuma ita sallah haske ce kuma ita sallah haske ce saboda ita sallah tana haskake fuskan ma'abocinta kuma tana haskake zuciyar shi kuma tana zamantowa haske ne gare shi a cikin kabarin shi tana zama haske ne gare shi lokacin da za a taro bayan Allah ranar tashin kiyama kuma ita sallah ai ta tattare komai da komai ma da za a yi miji abubuwan da aka faɗi cikin wa'annan abkarin wannan to ita kuma duk a cikin ta akwai su kamar yadda mai shari'a ce li'anna salata saboda ita sallah tasbihan ai ita da kanta tasbihi ne akwai tasbihin a cikinta wanda muke magana da su akan shi wa tahmidin kuma a cikinta akwai tahmidi yabon Allah wa taqdisin akwai kuma tsarkake Allah wa tamjidin akwai kuma girmama Allah wa qira'atun akwai kuma karatu da za'a na Qur'ani wa du'a'un kuma akwai addu'a wa li'an afdal al-a'mali kuma saboda ai mafificin ayyuka kulli ha dukkanta as-salatu fi waqtiha shi ne sallah a cikin lokacin da kamar da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam aiki yafi duka sai annabi ya ce as-salatu ala waqtiha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam dan haka a kiyaye akan sallah wa ruwiya sannan an ruwaito annahu sallallahu alaihi wasallama cewa ma'aiki kira da amsa Allah tabbata a gare shi zakara salata ya ambaci sallah wa qala sai annabi yace man hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye sallah wanda kiyaye akan sallah ya kula da ita kanat lahu nuran to za ta zamanto gare shi haske ne wa burhanan kuma za ta zamanto hujja ne gare shi wa najatan kuma za ta zamanto tsira ne gare shi yawmul qiyamati ranar tashin kiyama Allahu akbar sannan kuma cikin wani hadisin da man idan hafaza al-abdu idan bawa ya kiyaye ala salatihi akan sallar shi fa atamma wudu'aha sai tika arwallatta وركوعها ده ركوعinta وسجودها ده سجدتها والقراءة فيها da karatu a cikin ta dukkan sai suka sai su masu kyau dan sallah ba wayin ta ba sai da ta kamar da Allah ya ce aqimus salata to da wannan sharuɗin sannan ne abin da za a hudi na gaban mutum zai same shi to duk wanda ya annabi ce duk wanda ya kiyaye akan sallah idan idan bawa idan bawa ya kiyaye akan sallar shi ya cika arwallar ta tun daga arwalla ma ya kyautata ta yi ta mai kyau kaga nan ma ana kama mutane da yawa warku'a kuma ya cika ruku'inta irin yadda ya kamata a yi shi wasu juda har ya cika sujudar ta yadda ya kamata a yi shi wal qira'ata fiha da karatu a cikin ta yadda ya kamata a yi shi qalat lahu to wannan sallar za ta ce mishi hafizakallahu kama hafiztani Allah ya kiyaye ka kamar yadda ka kiyaye ni fa yus'alu biha sai a dauka ta sai a yi sama da ita ila sama'i zuwa sama wal ha nurun tana da haske hatta tantahi har sai ta karasa ila Allah azza wa jalla zuwa Allah wanda yake yabuwa ya girmama shikenan fa tashfa'u li sahibiha sai ta yi ceto ga ma'abocinta Allahu akbar hakanan kuma shi kuma wani hadisin na daban man sallar salawat al-khams duk wanda ya sallaci salloli biyar na farilla fil jama'ati a cikin jama'a ya sami jami'in duka salloli biyar jaza ala sirati to wannan yana ketara akan sirati كالبرق اللامع كمول كيا ود ذكي مي والقاوة في أول زمرة السابقين أتكن فرقا جماعة وإن دسكي وإن سنير رقاي وجاء كما زيزو يوم القيامة ران تاشن يوما ووجهه فسكش كالقمر كي كاتي وتاني ليلة البدر ندرا قوم شاهد معنا فرموتا وإن ديكي مي تككن حسكي sannan kuma an ruwaito da cewa bashir al-mashayi na fi zulamin laili ka yi albishir ga waɗanda suke yawan tafiya cikin duhu na dare fi zulamin laili cikin duhu na dare ilal masajid zuwa masallatayya kamar da asuba da su tashi sai sallah asuba ko da dare su tafi masallaci su sallah to kai musu albishir bin nuri ta yawmar qiyamati da haske wanda yake cikakke ranar tashin kiyama su sun dinga bin duhu dan sai abinda Allah yake so to shi kuma Allah zai ba su haske wanda yake cikakke ranar tashin kiyama sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa was sadaqatu burhan ita kuma sadaka hujja ce to an ce ana nufin zakka ake ne kenan sadaka ta wajiba ga wanda yake na da dukiya ta kai wanda a hudda mata zakka ya fidda ta to anan an ce ita ake nufi su muka ce a kawai dai sadakar dai ta gaba daya da ta da ta wajibin da wanda ba ta wajibin ba da zakkar da wanda ba ita ba to duka dai sadaka eh, hujja ce ma'ana dalili ne ga mutum eh, hujja ce kuma dalili ne akan cikan imanin mai bada ta Eh, kuma ita ma akwai hadisi da yawa wanda sun yi magana akan fadalan sadaka kamar hadisin abi hurairah radiyallahu anhu wanda manzo Allah sun kita da darakul ghumuma wal humuma bis sadaqat ku riski bakkan ciki da kuma bakkan ciki duka dai damuwa da bakin cikin kananan su da manyan su ku riske su ma'ana ku yi maganin su bis sadaqati da yin sadakoki in kuna yin sadakoki to duk za ku riski bakkan cikin ku da manyan su da kanana duka ku yi maganin su dalilin sadaka sannan kuma annabi su da cewa yakshifu Allah ta'ala burrakum Allah madaukin sarki yana yaye cutar ku duka sababin sadaka abin da zai cuce ku wa yansurkum ala aduwikum kuma ya taimake ku akan makiyin ku wannan duka amfanin sadaka ne Allahu akbar eh sannan kuma eh ya zo cikin hadisi alayka bis sadaqati na hore ka da yin sadaka فإن فيها ست خصال سوداء أسكنت أكوية تبيئو شدة ثلاثا في الدنيا أكو الدنيا وثلاثا في الآخرة أكو الآخرة أما التي في الدنيا أما ودت في الدنيا فتزيد في الرزق شين تشاء صدقة تنا كار أرزقي تنا كاري تنا أرزقي وتكثر المال كما تنا يوي تبدوكيا وتعمر الديار كما تنا رايد جداشي وأما التي في الآخرة أما ودت في الآخرة فتستر العورة تنا ɓoye al'aura wa tasiru zillan kuma tana zamantowa inuwa fauƙar ra'as bilbishin kai kamar yadda aka ce wanda yake yin sadaka to wannan rikicin da ake na hisabi da min shi yana karkashin inuwar sadakar shi bai samu matsalar ko ne dalilin sadakar da yasa Allah ya mishi inuwa Allahu akbar wa tasturu minan nar kuma tana sitirce mutum daga wuta da haka sadaka ayi ta yin ta ayi ta yin ta kuma wani wuri annan sosan yana ta ita kyauta wata ita ce wadda Allah ya sa cikin aljanna kuma ta ba da reshoshin ta nan duniya to duk wanda ya rike wani reshe daga cikin ta ma'ana ya zama to mai yin kyauta to ta sai ta sadar da shi ta sa shi cikin aljanna ita kuma rawwa wata ita ce da Allah ya ta a cikin wuta kuma ta ba da reshoshin ta nan duniya duk wanda ya rike reshe guda ma'ana yake yin rawwa wal iyaz billahi to sai ta sadar da shi har ta sa shi cikin wuta shi yasa mutum yana son yin kyauta sai ya dinga jin baya so shedan da zuciyar shi suna hana shi to ya kokari ya tilasta su ya diba amfanin da suka mishi da kuma biyayya da zai da Allah ya yi dan Allah ya taimaki bayan Allah kar ya dinga diba amfanin duke da ta inna bada ka in yi kaza a'a mutum ya kokari kawai ya ibada Allah zai iya mishi komai sannan kuma to shine malam sharhi yace fa yan baghi ya kamata lil insani ga mutum أن يكثر يويتا من الصدقة دك الصدقة ولا يخاف الفقر كري صورا تلوتي لأن الله سود الله تعالى ملوك سركي لا بد وأن يخلف عليه با مكواسيا يمي أكنش إن يبادة القولي لنا الله سي الله يا يا مي دامش يا مصن يا مش سي يا مصن يا مش سبودا يا زوتي وما من يوم طلعت فيه الشمس illa wa bijambaiha malakani babu wani wuni wanda rana za ta tsinkayo a cikin shi sai ko gefenta an samu mala'iku guda biyu malakani yunadiya ne suna yin kira ya kula ne suna cewa Allahumma ajil limun fikin halafan wa limun fikin talafan ya Allah ka gaggauta masanya ga wanda yake ciyarwa duk wanda yake bada sadaka ko hadiya ko wani abu da na alkhairi yake yi to Allah ka gaggauta masanya mishi in ka bada ka in ya bada ka masanya mishi ka bashi wani wale mumsikin ga wanda shi kuma yake kaniya zai bada talafan ka gaggauta mishi talafan hallaka wal iyad billah da haka kullun ne duk ranar da Allah zai halitta wannan mala'ikun biyu sai sun zo kuma sai wannan addu'a ashe kaga ya kamata mutum ya yi ta yin sadaka ya yi ta yin hadiyya ya yi ta yin alkhairi an ka ba da alkawali ne na Allah wa ma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da zaku ba da na ciyarwa sadaka kyauta ko wani abu to Allah yana masanya shi kuma in ka ga haka nan ba ta samu ba wallahi daga kai ne amma mutum in yi yana mai kyautata so ga Allah babu shaku ko guda wallahi duk abin da ka ba da sai Allah ya masanya maka shi da haka wannan bayanin sadaka kenan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba cikin wannan hadisin sannan kuma ita sadakan nan kafin mu ci gaba da wasabru ziya ita sadakan nan ana so a yi ta a boye in sun samu tashi tashi dan hadisin da yake cewa sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi sadaka ta boye tana bice fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala kai sadaka a boye babu wanda ya san ma ka bana sai Allah sai wanda ka bakin nan kawai to sannan annabi sun ce wa sabru diya shi kuma hakuri to hasassaka ne shi hakuri hasassaka ne hakuri wanda mutum zai wanda dai aka so a yi shi a shari'a shine tabbata akan alkur'ani da kuma sunna tun da sai an daure sai an yi hakuri za a yi wannan ko kuma aka ce shine tsayuwa tare da bala'i tare da kyakkyawan ladabi musiba ko wani abu ya same ka sai kai hakuri akan ta kai ladabi ga Allah eh da kuma rashin gudu daga abin wanda yake na kaddara kowanne ka san sai Allah ne ya riga ya kaddara shi ko kuma aka ce shine hafsun nafsi tsare rai alal ibadati wa mashaqiha akan ibadodi da wahalarta ka tsare ranka akan ta yi ibada da wahalar ibada ka yi hakuri akan wannan wa alal masa'ibi wa hararatiha da kuma musibu in suka same ka da zahinta duka ka sa ta yi hakuri wa anil manhiyati wa shahawati wa lazzatiha kuma ka sa ranka ta yi hakuri wajen barin abubuwan da aka hane ta wajen barin shahawarta da barin daɗi na abubuwa na haram to wannan duka hakurin na in ya samu to riya wani wannan shi hasassaka ne ma wani wuri kuma ana fassara sabru da azumi yawwa to da haka zai zamanto haskaka ne ma'ana ma abutin shi ba zai zamanto yana haskake da hasken Allah tabaraka wa ta'ala ko da yaushe ko kuma aka ce ma'ana ladan shi zai zamanto hasassaka ne da kuma haske ga ma'abutin shi ranar tashin kiyama sannan kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan an ce wasu sabro biya sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wal qur'anu hujjatun laka aw alayk kuma shi alqur'ani hujja ne gare ka kai ko kuma hujja ne akan ka kai ya iya zamantowa kai ya zamanto hujja ne kai zaka kai hujja da shi ko kuma shi zai maka hujja ya kare ka saboda kai aiki da shi aw alayka ko kuma ya zamanto hujja ne akan ka a kama ka zamanto saboda baka yi aiki ba da shi a kan hujja da shi a kanka laka kenan ka yi aiki alkhairi ya zamanto hujja ne gare ka kai alkur'ana eh alaika kuma to ta zama musiba akan ka alkur'ana ya zamanto hujja akan ka saboda ya ce ayi kaza baka yi ba ko kuma ya ce ka ayi kaza sai kai to wannan ya zamanto hujja ne akan ka da haka mutum ya hankali ba wai karanta alkur'ani bane kadai a kai kokarin karanta shi kuma ya zamanto hujjatul laka kayi ladabi da shi abubuwan da yake horo da abubuwan da yake hani to ya zamanto hujja ne gare ka kai ba hujja bane akan ka a kama ka saboda ka saba mishi shine annabi sallallahu alaihi wasallam hujjatul laka aw alayka eh eh wasu ce ana nufin ma'ana shi da kansa alqur'ani ne zai ne zai zai kafa hujja da kai in kayi aiki da shi ya kare ka in kuma ka saba mishi to kuma hallo zai yi jayayya a kanka cewa har sai ka hallaka wal iyadu billahi dan an ce ana misalta shi ma alqur'ana a zo da shi a matsayin wani namiji to shikenan zai hira da Allah akan wanda ya yana riƙe da shi amma ya saba mishi bai aikata abin da ake aiki aka yi horo da shi kuma bai bana abin da aka hana shi da wasu abubuwa dai sai ya faɗi hujjoji a wurin Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan wanda bai yi ba aiki da shekin to shikenan sai a ce mishi an bashi izini yadda yake shi sai ya kama shi sai ya abkar da shi a cikin wuta shi kuma wanda yake mutumin kirki wanda ya aiki da alkur'ani shi kuma alkur'ani sai ya ban shi ya ce ai kaza kaza kaza kaza to shi ma da ya karshe sai a bashi daman ya kama shi ya kama shi kenan har ya a yi mishi ado da istabrak kuma a sa mishi kambe na sarauta sannan kuma har ya kai ya shayar da shi kwab na giya to wannan duka shi alkur'ani shi za a ba shi dama to kaga kenan gaskiya wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin sun gaskata juna wannan na alkur'an hujjatul laka aw alayka da kuma wannan wanda muka yi bayani sannan kuma an samu daga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace yashi'u yashi'u alqur'anu yawm alqiyamah yace alqur'ani yana zuwa ranar tashin kiyama fa yashfa'u li sahibihi sai ya ceto ga ma'abucin shi fa yakunu qa'idan li sahibihi ila aljannati sai zamanto shagora ne zai sha li sahibihi ma'abucin shi ila aljannati har ya zuwa aljanna eh au ya shahadu alaihi ko kuma ya shaida a kan shi ba gare shi ba kenan irin wanda ya saba mishi fa yakunu sa'iqan lahu sai zaman to mai kora shi ne ilan nari har ya zuwa wuta saboda bai yi aiki da shi ba kai shi wannan hadisin kenan yayi kama da wancan wannan makaranta na dazu wanda wancan alqur'ani zai soki wannan mutum ya hudu abubuwan da hudi sai a bashi dama ya afka da shi wuta wannan shi kuma ya yaba shi ya ce ya kula da shi ya rike alkur'ani ya karanta shi kuma ya aike shi kaza ka har a ba shi daman shi alkur'ani ya tufatar da wannan ba Allah da kayan adan nan da muka faɗi har ya shayar da shi kwafta giya to kaga wannan hadisin guda biyu sun yi kama da haka alkur'ani kamar da na faɗi to kare zaman to karanta shi ne ake kaɗai kuma ya zama ya maka hasara ka karanta shi ka yi aiki da shi bikin hujjatun alaika ya kamata ya zama to hujjatun laka eh shi sa namiji alquran hujjatun laka au alaika kenan alqur'ani hujja ne gare ka kai in kai aiki da shi ko kuma hujja ne akan ka a maka azaba akan maka saboda ka saba mishi wal iyad billah da haka eh Allah ta mu dace sannan kuma eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da wannan hadisi ake kullun nasi dukkan mutane ma'ana kowane mutum ya gadu yana yana yana sabko ko yana waye gari to in ya waye gari daga cikin mutanen fa ba'i'un nafsuhu akwai wanda yake sai da ran shi ya ba da ran shi kawai gaba daya eh kawai eh sai ya tahi ta ayyuka cikin al'amurra na bukatun shi da wasu abubuwa ne waɗanda na gure-gure. To, daga cikin mutane ayyukan da suke yi in suka waye gari akwai wanda shi ba i'un nafsahu ya sai da ran shi ne ma'ana ya ba da ran shi gaba da fa mu'tiquha akwai wanda kuma ya yantar da ran tashi saboda ya tsiratar da ita daga azaban Allah ya bada ta cikin ayyuka na bin Allah na bin Allah aw mubiquha mubiquha akwai kuma wanda yake hallakar da ita ran tashi ma'ana ya hallakar da ita ya abkar da ita cikin azaba saboda ya bada ta cikin sabon Allah yawwa da haka kenan kamata yi mutum ya zamanto cikin wannan nau'in na biyu wancan na fari an yi magana cewa ko wanda zai taimaka kawai ta abubuwa wanda na abubuwan duniya ba masu amfani ya sai da ranshi kawai na abubuwa ba masu amfani ba wallahu a'lam Allah kuma dai shi mafi sani amma dai an tabbata wannan mu'tiqu wanda ya antar da ita ranshi kenan ya tsiratar da ita daga azaba Allah ta hanyar bin Allah akwai kuma mubiqu wanda yake halakar da ita ran tashi shine wanda ya abkar da ita cikin azaba kenan ta hanyar sabon Allah wal iyad billah dan haka ya kamata idan ka wayi gari to mu zamanto cikin jumla waɗanda suke mu'ati kwahatin wanda suke sun yan taddaran su saboda sun yi ayyuka waɗanda suke na biyayya ga Allah to alhamdulillah wannan hadisi wanda yake ya kumshi abubuwa da yawa na nasiha to Allah amfanar da mu shi da abubuwan da aka fari na aka wanda aka yanda ya kamata alifin ta karanta su da kuma nasihan da annabi mana akan muhimmancin sallah da haƙuri da sadaka to ya kamata yan uwa duka wallahi mai kokari mu yi amfani da su insha Allah za mu ga alkhairin su mai yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ya mana albishir da abin da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam to tamkar Allah ne da kanshi ya faɗi kuma azkar suna da yawa da yawa da yawa wanda ake yin su eh suna da yawa kuma wa'annan ma dai alhamdulillah wanda annabi ya ga mana sun ishe mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh